أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هذه إلى يوم الدين كقدره ومدار العظيم الحمد لله أنكم أنا بلاغة إنا ذا أتاشي كيف to shafi na arba'in ne ta bismillah rahman albabu sabi'u babi na bakwai alfasalu wal wasalu wanda za a yi bayani akan wata matsala muhimmiya ko wani bangare muhimmi na balaga wanda wasu suke cewa ma gaba daya balaga a nan take kewayo akan wannan fasulu da wasulu take kewayo ya ce inu zilat saniyatun min mariya ka nafsi ha'aunu zilat kal'ariya fafsil fafsil akwai fa'a nan kamar na nusa bai sa far ba ko fafsil wa in tawassadat falwasalo bi jami'in arjahu summal faslu lil hali haisu haslu ha qad salima wa in yakun murajjihun tahattama in nuzilat taliyatun min mariya idan aka saukar da jumla da ta zo daga baya dangane da jumlar da ta huce jumlar da ta gabata ka nafsiha ya zama an saukar da ita kamar ita kamar misali ya zama ta zo ne badali ko alfa bayanin ko abin da ya kama da haka ko ta zo ne don take ne a shi yasa ta zamo kamar ita ta farkon ina misali kamar yanzu na ƙur'ani inda wani sanar wata ala yake cewa a maddakun bi ma ta'alamun a maddakun bi an amin wa bani wajen natin wa uyuwun to yanzu wannan a maddakun bi ma ta'amalun jumlar da ta zo bayanta ita ce wace a maddakun bi an amin kamar arfu bayanin ne kamar arfu bayanin ne shi yasa ta zama kamar ita ce kamar ita ce hakanan inda yake ta zo ta biyin kamar takidi ko ta zamo badali ta zamo badali to a wannan halin aunu zilar kal'ariya ko ya zamo an saukar da ita kamar wata daban ba abin da ya haɗa su ya zama kowace ta zo ne da wata ma'ana to a wannan halin fafsil fafsil sai ka bar sawa kama a nan kaga wata kula zai amaddakun bi mata a lamuwun amaddakun bi an'amin ba a ce wa amaddakun ba saboda dai ita amaddakun bi an'amin ita ce dai amaddakun bi mata alamuna amaddakum bima ta'lamuna ko misali innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ga amhilhum takidi ne ga bahilil kafirina an yi takidi ne shi yasa ba a ce wa amhilhum ba ba a sa wawi ba ma'anar bagane ma'anar fasulu shine barin sawa wasaluku shine a sawa shi yasa yanzu misali da za mu koma ga fatiha fatiha a gaba daya jumloli nawa ne jumloli wanda suke masu zaman kansu wanda sun za a iya kiransu jula ba jula far'iya wadda take ta wani bangaren kamar mufradi take ba a jumla cikakkiya kaga akwai jumla ta farko alhamdulillah wadda jumla ce ismiya mubtada ne da labari ko daga nan haƙi zuwa maliki yawmiddin duk jumla ɗaya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin lillahi da aka kawo shi ne aka kawo masa sufofi har guda hudu shine na farko rabbil alamina na biyu arrahmani na uku arrahimi na hudu maliki yawmiddin shi yasa jumla ɗaya ce dai har zuwa nan jumla ta biyu ita ce jumlar iyaka na abudu jumla ta uku ita ce jumlar wa iyaka na sa'inu jumla ta hudu ita ce ihdinas sirat al-mustaqim wanda kuma daga nan har ƙarshen fatiha duk jumla ɗaya ce sirat allazina an'amta alaihim ghayril maghrubi alaihim walar rallin duk jumla ɗaya ce to anan alhamdulillah rabbil alamin da mun jumla ce ibtida'iyya iyyaka na'budu wata sabuwar jumla ce amma ba a yi wasulu ba aka yi fasulu ba a ce wa iyaka na abudu ba aka ce iyaka na abudu saboda me saboda kamar wata magana ce sabuwa wadda ba wai haɗe take da alhamdulillahi rabbil alamina ba alhamdulillahi rabbil alamina insha'i ne insha'i ne amma iyaka na abudu kamar ba da labari ne ba da labari ne shi yasa ta zamo nuzilat kala'ariya shi yasa ba a yi fasul ba a yi wasulu ba aka yi fasulu amma wa iyaka nasta'in ita jumlar ba ita ce jumlar iyaka na abudu ba amma kuma kamar ba wata can daban bane tsakaninsu akwai abin da ake kira a tawassudu tsakaituwa ta biyun ba ita ce ta farkon ba amma kuma ba wani abu ne can daban ba ta farkon tana bayanin wato iyaka na abudu a yanda ɗan adam yake ko halitta take ga ubangiji cewa damar da halitta mai ake bukata bauta wa allah haka kuma iyaka na sa'inu ta ma tana bayani akan wani bangare irin wannan shine neman taimako daga Allah tabaraka wa ta'ala to wannan sai zama akwai tawassulu wanda wannan ya kawo aka yi me aka yi wasalu aka sa wa, wa iyaka jimla ta gaba fa ta hudu kenan ita ce ihdinas siratal mustaqim wannan tsakaninta da jimlar da ta gabata iyaka nasta'inu gaba daya da bambanci saboda mai ihidina jimla ce in sha'i ɗalabi tunda addu'a ce iyaka nasta'in ko habaru ne ba da labari shi yasa ta abin da yake tsakaninsu a sannan shi ne wanda a ilimin balaga ake kira wato a kamalul infisali saboda sun bambanta dangane da wannan insha'i ce wannan kuma habaru ce wannan habariya ce wannan kuma insha'iya gashi kuma barin wasulin ba zai sa a samu wani rikici ba wannan kenan shi ya sa malaman balaga suna faɗa cewa akwai gurare guda hudu da dole ake fasalo na farko dai shine ya zama tsakanin jumla ta farko da ta biyu akwai abin da ake kira kamalul ittisali kamalul ittisali shine ya zamo ta biyun ita ce ainihin ta farkon kamar ta zamo badalin ce ko adfu bayanin ko abin da ya kama da haka ko takidi kamar na ina hamikiduna kaida wa kidu kaida fa mahilil kafirina amhilhum tsakanin jumla mahilil kafirin da jumla amhilhum kamar jumla ɗaya ce saboda amhilhum ɗin kamar takidi ne ga mahilil kafirina shi yasa sai aka yi mai sai aka yi fasalu ba a sa wau ba shi ne ake kira kamalul ittisali hakanan an samu kamalul infisali shi ne zama matsalan ta farko insha'iyya ce ta biyu ko habariya ko ko ta farko habariya ce ta biyu insha'iyya kamar wannan wai iyaka nasta'in ihdina iyaka nasta'inu habariya ce ihdina ko insha'iyya ce shi yasa akwai kamalul inqida'i kamalul in ida'i tunan ma fasalu ake ba a sawa sai waje na uku shine inda aka samu shibhu kamalil ittisali kamar ya zama jumla ta biyu ta zo ne kamar don ba da amsa daga wata tambaya da ta ko take iya zuwa daga jumla ta farko to sai a ce akwai shifu kamalin ittisali a tsakaninsu ina misali kama a ƙur'ani inda ubangi subhanahu wata'ala ke cewa hikaya daga annabi yusuf ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu to yanzu wannan tsakanin jumlar wa ma ubarri'u nafsi da jumlar inna nafsa la'ammaratun bisu akwai abin da ake kira ilimin balaga shibhu kamalil ittisali saboda da ya ce wa ma ubarri'u nafsi ni ba zan ce ban da laifi ba ba na kubutar da kaina kamar wani ya tambaye shi a me yasa ka ce kai ba za ka ce ba ka da laifi ba sai ya ba da amsa ce innan nafsa la'ammaratun bisu ai zuciya mai yawan umarci ce da mummuna yasa din yadda kake hangen kanka ba ka da laifi kakka ce za ka yi wa kanka shaida cewa ba ka da laifin saboda baka san inda zuciya ta kai ka ba zuciya bannata ta kai inda ta kai nan wani lokacin abin da yake ma daidai ne amma sai ta san yadda ta jefa wani abu a ciki yadda zai zama ba daidai ba kamar kai abin da yake daidan kana ji da kanka aga abu ya rikice kenan ko a ya rikice kenan a sannan tun da an haɗu da ujubu wajen ko ai bata aiki yake to ballantana ma wani lokacin da ma ba umarnin take da kyakkyawan ba umarni take da mummuna ke yasa mutum kai ya ce shi kalau yake bai da laifi saboda innan nafsa la'ammaratun biso to wayannan guraren uku dole ana fasalo akwai na hudu ko shi za mu ci gaba a kansa shine a shibhu kamalil inqidai abinda ake kira shibhu kamalil inqidai in ya so wannan guraren da ake wasalu dai ban fada guda biyu ne ko uku amma inda ake faslu guri biyar ne to gashi an kawo uku a ciki insha Allahu a karatun da zami zaman da zami nan gaba sai a kawo rago biyan a kawo kuma na inkidai a koyaushe dai yadda malaman balaga suke faɗa sanin wasulu da fasulu kamar ya fi kome ma a balaga saboda ta nan ake gane fahimtar ko fasahar mai magana ko a ta nan ake gane fasahar marubuci idan an sami bayan da za a yi ko da an sami dangantaka tsakanin jumloli ta zama wasu dukkaninsu labari ne amma ya zamo in aka sada haka din zai zatar da wata manufa da ba haka ake nufi ba to nan ma dole a yi fasulu wanda wannan ake kira shibhu kamalil inqidai ina misali kamar faɗin mawaƙi da yake cewa wata zunnu salma annani abigi biha badalan auraha firra lali wata zunnu salma annani abigi biha badalan me yake faɗa nan ya ce masoyiyar nan tasa salma ɗauka take wai a yau ayya a yanzu wai ya ƙosa da ita so yake ya samu wata a maimakonta ya ce a rahafin ralali ta himu ina ganinta tana ɗimuwa ne a cikin ɓata waye ce mata na ƙosa da ita balle ha in ce sai na samu wata a maimakonta to a nan da jumlar abigi biha badala da kuma a rahafin ralali ta himu akwai dacewa tsakaninsu dangane da cewa kowace a ciki habariya ce ba insha'iya ba to amma a nan da a ce an yi wasulu wato da an yi adafi an ce wa'ara hafin ralali ta himu to da ma'anar sai ta ɗan rikici saboda me saboda sai wani ya ɗauka cewa kamar wannan araha ɗin ma ma'adufi ne akan abgi biha badala annan ni araha firra cewa yana cikin abin da ita take zato alhali ko ba wai yana cikin abin da ita take zato ba ne shi yasa nan kaga akwai abin da shi ake kira shibhu kamalil inqida'i wannan shine ake kiransa shibhu kamalil inqida'i wanda shine na waje waje na hudu daga inda dole ake fassalu ba dama ai wasalu ba za a sawo ban aka sawo a sai zamo kamar kuskure hakanan inda ya zamo dukkaninsu sun dace a wajen jamuwa habariyai ne amma kuma ba munasaba to shi ma'anan sai a yi fasulu shi ne waje na biyar in aka yi wasulu a wajen sai ya zama kuskure kamar yadda malaman balaga suke ganin abutan mam ya yi ɗan kuskure ya yi kuskure a baitinsa da yake cewa la wallazi huwa alimun annan nawa murrun wa anna abal karimi wa anna abal halimi karimu la wallazi huwa alimun annan nawa murrun wa anna abal khasibi karimu da ya kawo ya yi adafi wa anna yi wasalu saboda ba wata dangantaka la munasabata baina murrin nawa wa karami abid ɗaya ba wata munasaba tsakani shi yasa ana yin wasul ne ma'ana ana adafi ne in ya zamo akwai munasaba yanzu misali kamar na ƙura'an wannan huwa arhaka wa abka kaga tsakanin arhaka da abka akwai munasaba me munasabar taradi kishiyanta sa dariya kishiyar sa kuka ne sa dariya kishiyar sa kuka ne shi yasa akwai munasaba tsakaninsu kaga wannan uwa raka wa afka wannan uwa mata wa a haya tsakanin karɓar rai da rayawa akwai munasaba saboda me akwai taradi amma inda yake ya zamo ba mutu munasaba to ai ba daidai ba ne a ce za a yi wasalu shi ma a nan sai a yi fasalu shi ne waje na biyar daga cikin guraren da aka ce a fasalu ake yanzu ya rage guraren da ake wasalu su za mu kawo shi ne wa in tawassulun falu wasalu bi jami'in arjahu wanda kamar shi wannan na baitul abutan mamin abinda aka rasa shi ne wannan bi jami'in ba wani jami'i la jami'a baina a murrin nawa wakarami abin ɗaya ba wani jami'i abin da ya haɗa tsakaninsu shi yasa da ya kawo yi wasulu sai ya zama aka ga munin haka aka ga munin haka to alhamdulillah wannan da yin allah da a rana ita ma za a ƙara bayani a kai sosai-sosai a ƙara kawo wasu misalan daban-daban na a ƙara ganewa yadda su malaman balaga suke faɗa cewa ai wannan kamar shi ne babbar umda ma a yi ta balagar ko? to alhamdulillah ne yadda kuma cewa ai akwai mata munasaba tsakanin abauta da kuma a nemi taimako wanda aka bautawa dan an ce a nemi taimako daga gare shi ai daman daidai ne ko wanda abinda su mummunai suke kenan sabanin abinda kafirai kuma su bauta gumaka suke sai su bauta wani amma sun tashi neman taimako su nema wajen Allah tabaraka wa ta'ala ko wai zaga shi yawan maujin kazzulali da awullah muhlisina lahu din to yau tsakanin akwai abinda yake taradi kishiyanta shi ne ya kawo munasaba yawa shi ne ya kawo munasaba to hmm? hmm. ai an gama bayani akan insha'i ɗalabi ko insha'iya ita ce wadda take nuna yastadil insha za kana da mahuwa gairu hasilin ko ɗal habariya ko ai ita ce duk jumlar da ba insha'iya ba ko duk jumlar da ba da labari take wadda a iya faɗa ga wanda ya faɗe ta gaskiya ne ko ba gaskiya ba dangane da shi kansa labarin ba wai dangane da mai faɗar ba ai ta zama habariya ko amma jumlar da ba za ta yi a ce wanda ya faɗa gaskiya ya faɗa ko ba gaskiya ba wannan insha'iya ce haka kamar ihdina ba da labari ne daga wato faɗar abin da mutum yake nema ne ba ba da labari ya yi ba balle har a ce za a iya cewa eh gaskiya ne ko ba gaskiya ba amma kamar iyaka na abudu kaga wannan ai ba da labari ne ta yi wanda ba Allah yake bautawa ba ya ce iyaka na abudu ko ta yi wanda ba Allah yake neman taimako ba ya ce iyaka nasta'inu